أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم بتهية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to kamar yadda nake cewa hadisan za su ɗau wajen awa biyu insha Allah tabaraka wa ta'ala hadisan na faɗa ko da shafi ya bambanta alhamdulillah akwai masu daga-daga da su insha Allah haji a duba a taju juz'i na biyar shafi na ɗari uku da goma sha ɗaya zuwa na ɗari uku da sha bakwai haji a duba bukari juz'i na shida lamban hadisi na dubu uku da ɗari shida da goma ruwayan abu sa'idul kunami da ya rawaito hadisin sai da ya ce ushahadu anni sami'tu hadha alhadith min rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ka ƙara hadisi ɗaya ya zama na dubu uku da ɗari shida da goma sha ɗaya ruwayan sai na ali ne kafin ya faɗi hadisin sai da ya ce wala anna akhirra min as-sama'i ahabbu ilayya min an ukziba alayhi sannan irin wannan hadisin yana nan a sunanun nasa'i juz'i na bakwai akan lambar hadisi na dubu hudu da ɗari ɗaya da bakwai zuwa na dubu hudu da ɗari ɗaya da goma sha uku irin wannan hadisin yana na ibnu maja juz'i na farko shafi na sittin da tara zuwa na saba'in da ɗaya irin wannan hadisin yana nan a ahmad juz'i na biyu a hadisan sai na ali to tunda mun ba da sannan kuma a musulun juz'i na farko shafi na tara su kira na sha hudu ruwayan aba hurairah to tun da mun ruwaito inda za ku samu abin da za mu faɗa za mu ci gaba da bayani insha Allah jama'a masu bautan gumaka ne suka ce annabi aminu amma masu dangalallun wando masu sallah suka ce manzon Allah azalimi da haka sharrin yan dangalallun wando ya fi ƙarfin arna masu bautan gumaka domin su suka ce manzon Allah aminu musulmai masallata masu dangalallun wando suka ce annabi azalimi ko Legas ka je idan ka ga gayu da yankakkun jin to ka kiyaye su wallahi su ne area boss din gurin to haka nan arewa duk wanda ka ga masu dangalalun wazo su ne area boss na arewa za su nuna ma wani hadisi a nan riyadu salihin ma na ga hadisin rabin za su gaya ma su ce abdullahi bin umar ne wata rana yana jan mayafi a ƙasa yana takama sai manzo Allah ya ce man jarra sawbahu ku ya la ala yanzuru Allahu yawmal qiyamah wanda duk ya ja sutura a ƙasa don takama Allah ba zai mai kallon rahama ba gobe kiyama sai na Abubakar ya jawo sutura a ƙasa fi ya zo gaban annabi yace ya rasulullah inna shaki zari sarki illa an yata'ahada ilayya ga gefen sutura na na ja a ƙasa sai dai in nima dan wutan ne yace Abubakar ja sutura a ƙasa innaka lasta mimman yaf'alahu kuyala kai baka ja don takama anan ne ake hana takama wala tamshi fil ardi maraha إنك لن تكرك الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إن الله لا يحب من كان مقتالا فكورا kaji abin da ake takama ake yaki ba ja ko dangala ba in ya ce ma a'a ka duba bukari fatahul bari juz'i na goma akan lamban hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da tamanin da hudu da na dubu biyar da ɗari bakwai da tamanin da biyar wannan sunan babin babun man jarra saubahu bi gairi kuyala babin wanda suka ja sutura a ƙasa ba don takama ba a na dubu biyar da ɗari bakwai da tamanin da hudu za a ga abubakar ne ya ja a na dubu biyar da ɗari bakwai da tamanin da biyar annabin ne ya ja da kai sunan babin kuma babin wanda suka ja sutura a ƙasa ba don takama ba a nan ne za ka gane takama ake yaƙi ba dangala ba mai dangalallen wasu tura kam ai sai na umaru ne aka tura wai sai na abubakar daga farko manzo Allah ce ka je sai kaza za a ga wani da katun ba da dangalallen sutura da kwarkwabo da farar sutura yana sallah ka datso min shi sai na abubakar da ya je ce wallahi ya rasulullah ya bi ni iya tsayuwan sallah da kira'a ba zan iya daɗin shi ba ya tura sai na umaru sai na Umar ya je ta ya Rasulullah ya bi ni iya tsayuwan sallah da qira'a ya tura Ali ya je bai samu dan banza ba Ali annabi ya ce da kun kaso wannan fitinar musulunci ya tsari wallahi haka ne Muhammad ya ce shi za wannan wai ta da gama a daidaita sabu da waye waye duk za mu zo kai ha Allah sabaka wallahi dan yizga daga an shiga masallacin idinu sufufukum mankin bi mankin qadim bil qadim shage wai ka fada da ka fada diga digi da diga digi sai ka ce ayan arziki to sai na ali ne yaje kasar Yaman yaki da yaje so yaki sai samu gunki na azurfa azurfan ma fi turaibatiha jama'a yanzu ka samu sarkan gwal kaman targin nan nawa tsadan shi a saya miliyan ɗaya amma in narkake idan ka samu kwaranda kaman tarbin nan nawa sai ga ka sayar sama da miliyan hamsin hadisin da yake ma fi turaibatiha kwarandar ba a narka ba ake nufi kwarandar abun yana cikin turbayan gwal din ma'ana mai tsadan aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annai Muhammad ya farfasa gunki sai ya raba kabilun Najd bai bai muhajirai da ansarawa ba kabilun Najd ya raba musu muhajirai da ansarawa suka ce yudi sanani da ahli Najd wa yadauna yana bai kabilun Najd mu yana barin mu to mu ba za ba mu wani shine sai suka ga manzon Allah tunda su ba su yi dama dan gulma ko na ba manzon Allah ya ce na fi son ku akan wa'annan wayannan imanin su baya da karfi in ba da naira ba za su koma ruwa yanzu kaga kenan yan hizala da salafawa daga najadu suka fito muhammad bin abdul wahab dan najadu ne da haka babu dan hizalan da zai ma limanci da albashi babu dan hizalan da zai ma ladanci da albashi ko ba salafi babu ba salaban da zai sharan masallaci da albashi karantarwa albashi ga qur'ani yana kullu at'alukum alaihi min nadar in ajriya illa ala rabbil alamin jama'a za ka yi da wannan shikenan sai sahabbai muhajirai da ansara suka ce mun yadda radina ya rasulullah shine sai wani ya taso wani basalari ya taso gaban manzon Allah mahalukun ra'asi da kwalkwabo ya rage gashin kanshi da ya fara hula shegi irin kwalkwabon da kuma abu ya lissafi da fararen sutura ga irin ainihi da zurfin idanu na shi zurga ba da tsaron goshi na shi zurga da tsaron kumatu sannan kuma shammil idan a wani kafin liyati da kaurin gemu shammil ibari da dangalallen sutura haka suturan a dangale ya zo gaban manzo Allah fike fike ce ya Muhammad ita illa ya Muhammad idil ya Muhammad ma adalta fi qismatika ya Muhammad kaji shegu wai annabi Muhammad ya yi adalci ya yi zalunci bai adalci bai ji tsoron Allah baya jin tsoron Allah jama'a wanda ya ce annabi baya jin tsoron Allah in ya ce shehunan mu mushrikai ya yi daidai ko bai ba ya yi daidai dama ba mu son ya yaba shehunan mu domin ya yaba shehunan mu za mu gane ba wancan bane amma idan ya ce musu mushrikai yan bidiya to mun gane wanda ya ce annabi a zalimin ne shi kenan daga nan ka duba tausayi irin na annabi kafirai da suka zubar mai da haƙori jini ya mamaye fuskan yace Allahumma ahdi liqaumi fa innahu la ya'lamuna Allah ka shiryar da mutanen nan na ba su sani bane ba sani bane to amma da yake shi dan yizala da bazala ne ai ya san annabi kin ya daye da shi shi yasa tun da yace wayannan tun da sun sani har sun ce sun yarda da ni sannan suka cutar da ni yace wannan kai na tsine musu albarka duk tausayin annabi manzon Allah yace wailul laka dan taimiyawa wayo yayan taimiya kun shiga uku bani isra'ila da aka tsine musu harshen annabi dauda da annabi isa birai suka zama da aladu kai da aka tsinewa da harshen annabi muhammadu sai dai ka zama biribiri alada alada amma wallahi sai alada ya fi ka daraja gobe kiyama annabi yace kwarin azaba ya tabbata kan kadan taimiyawa ni annabi Muhammadu ban yi adalci ba zai adalci wayo Allah sarki manzo Allah ya hadu da yan taimiyawa ya rasulullah mu ma mun hadu da yan taimiyawa daga Allah ta mana gudunmawa ga suna yayan banza muna fama a wannan lokaci manzon Allah tinuwa ɗayan bai isa ba sai ƙara cewa kada kirta kada kifta dan taimiyawa hakka ka san me ma'anar kada kifta tabbat ya da abi da hafin watab hakika ka tabe dan tauniyawa a harkar annabi muhammadu fa adil wa man ya'dilu ni annabi Muhammadu ban yi adalci ba zai adalci yace wa kafirta dan taimiyawa ka ji na uku ka san ma'anar wa kafirta kada kasira alladhina kazzabu bi liqa'illah kai asara dan taimiyawa ni annabi Muhammadu ban yi adalci ba zai adalci Allah sarki annabi Muhammadu ya hadu da yan yilala da salabawa a wannan lokacin manzo sai na Umaru wasu ce Khalid bin Walid tunda suke ba su taba ganin annabi na rikito bala'i irin wannan ranar ba sai suka ce anya bala'in nan zai bar mu kwamma mu dade dan banzan nan mu huta sai suka sai za da takobi sai ce ya rasulullah izan li fihi fa adribu ulqahu ba ni izini in dade wuyan dan banza annabi yace ka dade wuyan wannan da mai jahannama za su cika ai wannan dan banzan shine gungumen da zai haifi kiraren jahannama su kone tare manzon Allah ce dahu ya Umar kyale shi inna min iri hada wannan batainiyan daga zuriyarsa ya karjuna qaumun fi akhir zaman wasu mutane za su fito daga wasu ƴaƴan taimiyawa da jama'atu marasa kunyayen iska ka anna hada minu kamar wannan wanda na tsine wa albarka yana cikin su su ma tsinanun ne kaji yanda ya tsine wancan haka ya tsine wa'annan bari ka ji to wanda annabi ya tsine wa albarka shi yasa duk basalabe za ga idon shi a waje waje ƙarya ne bid'a ne shirka ne ai dan da kuma ai suna cewa kaza ne yawa wanda aqida sa haka ai ba zai yi abin shi sallah ba yawa a kuma maulidin naku kuna daure mata da maza wai ka tuna mutumin da yake sa uwarsa da kanwar uwarsa da matarsa a gaba a daki a kashe wuta idan iska wai shine yake so muna tara mata da maza a gurin maulidi kaji shege ha wanda duk wanda ya yadda aka uwarsa ta dau cikin shi hanyar makaranta ya shiga uku alquran tun da ba san ko na dan bala market bane ko dan ina ne ka gani wai ni ne dan banza shi da yake tara uwarsa da kanwan uwarsa da matarsa da kanwa da matan anguwa ai turmishe shi yanzu haka ni he da maka ne na zo sai ce benci ta tara gefen dama ta sha uku na gama da matar waye daga shi malamin ya kirga benci tara sai ya kirgo in ya zo kan tasha uku ya san ita nake nufi sai sai ki je hulu makka na magana kin yi laifi wai wannan dan banzan wai shine zai ce muna fara wai wani waye waye shi kenan manzon Allah da ya tsine musu albarka sai ce sai na Umar inna min bi ibi hada daga zuriyan wannan wanda na tsine wa albarka ya karjuna qaumun fi akhir zaman wasu yan sai ya za su fito a ƙarshen zamani marasa kunya ba za su rage kowane malami ba ba za su rage wa kowane wali ba yanda wannan bai rage mun ba to su ma ba za su rage wali ba wannan na yaki na ni annabi sannan wayancan kuma suna yakin malama da suka samu tunda dama al ulama warasatul anbiya to wancan dama ya yake ni yana yaki na wayancan kuma suna yakin malama manzo Allah sahabbai suka ce to ya rasulullah da kaga za mu yi mu gane su mu guje su annabi yace zan su fanta muku annabi ya ce hadasul asnan akasarin su yara ne masu kananan shekaru sai yan iskan tsohin bariki daidai a cikin subhanul ahlam masu wawayen hankula jama'a kai ne uwarka tun tana kana ciki take sallah ta haife ka da la ilaha illallah tsohuwar da ta tare ka ta tare ka da la ilaha illallah muhammadar rasulullahi har ka fara wayo ka kai wa ubanka ruwan alwala a turo ka gurin uwarka ka ce tana sallah ka san ubanka masallaci ne uwarka masallaciya sai da ka kai shekara sha shida ko sha bakwai wani arne a kaduna ko jos sai ta uwarka arne ya ce ubanka arne sai ka ce gaskiya ne da Allah waye dan banza shi bai san uwarka bai ce arne ya ce bai san ubanka bai ce arne ne kai ka san uwarka da ubanka musulmai ne kuma ka ce gaskiya ne ka ka bi shi zama dan iska to shi za manzo Allah ce sufahaul ahlam masu wawayen hankula ne amma inda suke badda jama'a shine ya quluna min khairi qaulil bariya suna faɗan maganganun mafificin talakai sanan suke tarko su kama yara kuma sharri suke ma annabi kasa waye mafificin talakai annabi Muhammadu kullum suna to annabi bai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce kaza ya hana kaza kai to wannan annabi yace ƙarya suke ba hadisai na suke faɗa ba ta yaya za ka gane ƙarya suke ka dawo musulun juz'i na farko shafi na tara kansu kira na sha hudu ruwayin Abu Huraira manzon Allah ya ce ya karo duna dajjaluna kazzabuna fi akhir zaman yuhaddithunakum min al ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum wa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yuftinunakum ya karo duna dajjaluna dujanai za su fito kazzabuna maƙaryata kaga suna da tambari biyu sunan su dujalai sunan su makaryata yuhaddithu nakum min al-ahadith za su na ba ku sabin hadisai qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu kaza wa kaza wallahi annabi yace shi za su ke cewa da zamanin jahiliya wallahi ba ƙarya suka yi ba ilimin nan nasu babu shi a da wallahi ba su muku ƙarya ba ilimin nan nasu babu shi a da shedan ne malamin su inna shaytana la yatamassalu fi surati ar-rajul fa yatahaddathunahu ka duba mutumin juz'i na farko shafi na tara shedan ne yake zama kuffan mutum yake ba su wannan hadisa wannan ilimin babu shi a da shi yasa suka ce da zamanin jahiliya gaskiya suka faɗa annabi yace yuhaddithunakum min al-ahadith za su na ba ku sabin hadisai hadisan bima lam tasma'u antum ku yara ma ba ku taba jin hadisan ba wala aba'ukum balle iyayenku jama'a ilimin akwai ada ko babu babu shi ku yara ma ba ku taba ji ba balle iyayenku wai ya kun ina gargadin ku yara wai ya hun ina gargadin iyayenku la yurinuna kun kasu bace ku wala yuftununa kun kuma kasu fitine ku kasu bace ku batattu ne ku tashi ku kare kanku kar su fitine ku jama'a ina masu sukan ce da rubutu suna cewa ai da ma ya kyale su ai da waye waye to annabi ya ce kanmu yadda su fitine mu shi yasa ya tashi ya tsaya tsaye mu kare kanmu kar su fitine mu duk wanda ya ce maulana ya da rubutu ya rufe bakin shi to ya karyata wannan maganar annabi muhammadu manzon Allah ya ce batattu ne kanmu yadda su bashe mu fitinannu ne kan mu yadda su fitine mu sai mu tashi mu kare kanmu to kaga anan in ka duba hadisan ba na annabi bane shedan ne malamin su ya karantar da su gaskiya suke ilin ilimin su babu ada irin ilimin su babu ada shedan ne su fanci sufan mutum ya karantar da su sannan za mu yi rubas mu dawo kan wannan hadisin wancan abin da ya sa na ce wannan ya ƙulu na min kairi ƙaulul bariya kuma manzo Allah ce ba za ka ji sun ce darajar annabi kaza ba ba za ka ji sun ce ku yawaita istighfari da hailala ba ba za ka ji sun ce farillan sallah kaza sunna kaza mus habi kaza kaza musida kaza musliya qabli ba ba a sai dai imani a kadaita Allah tauhidi abinda za ka ji a bakin su annabi yace takattun arna ne imanuhum la yujawizu hanajirahum imanin su baya wuce makogoro yanda koji suna surutu a baki anan zai tsaya jama'a mai imani gaba ɗaya kan ai ya riga ya san rabon shi tun azal an rubuta ko to da su kwanta a daki mana yanda su ba su ce ko ba haka bane karon zubi ne ne kwanta kawai a daki ba ruwan shi ya zan komi zai rubuta komai Allah ya kaddara ko to su su kwanta shi da na ce muku ba su da duk imanin su baya wuce makogoro manzon Allah ya ce ya kiru ahadukum salatahu ma salati ɗayan kun ya ga sallar su zai daina tashi idilu suhubakum mankin bi mankin qadin bil qadin a daidaita sahu ka fada da ka fada diga digi da diga digi annabi ya in kai bako ne ka ga safin sallar su wallahi kare na sallaka amma in kai dan gari ne in ka leda ya ga wancan shege ne wancan ubansa ya ne ne wancan uwarsa ta mai baki wancan malamin sa ya ne ne wancan tsohon dan iska ne wancan tsohon mafi amana wancan tsohon barawo wancan tsohon haka za gari duk yan banza ne a layi in kai dan gari ne amma in kai bako ne sai ga sallar ta baka sha'awa har ta bi ta ka tsayawa in ji Muhammadun Rasulullahi. Annabi Muhammadu ya ce, wasu ya mahun ma'asiyamihim, idan ka ga azumin su sai ka rena naka, kan ka bada kwanan suka ɗaya sun bada buhun goma kyauta. Kan ka bada kwanan jero sun bada buhun goma kyauta. idan an je kumbu da baki kan ka fiddo da ruwa sun fiddo da kunun zaki a barba lemon zaki ko ni ga nan ka kai azumi ka je ka sha guba duk wanda yake bude baki a masallatan yan izala yayi asaran azumi shi sai za an zai daina ya daina don wannan abin da kake bude baki guba kake sha billahi allazi la ilaha illa huwa sai sa in za a kiyaye a kiyaye yan izala ba yayin arziki bane ka je inda ake zagin annabin ka je kai bude baki da in kana yi ka daina ruwa ko na arne in ka gani kai alwala amma in ka ga nan dan yi zada ka wuce wallahi tallahi an kai alwala ka je kai sallah in dai bai tsoma hannu ba ruwan yana alwala amma banda na dan yi zada domin ruwan tsine ne albarka yake kaga ruwan da yake tsinuwa ai kon maka kiyaye shi yana tsakiyar hushi kai alwala ne ba kon maka yi gaba ba ba ruwanka da rabuwa da kayan ba kai ba su kai da su hegelton roka لو بركة الله لم لم يعودي كيف كيما إنه لا إيمان لهم باب أمانة ثالث تشير من ذا الله يقرؤون القرآن ربابان أما لا يجاوز هناجرهم سنة كرنت القرآن دنيا دلا دلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب annabi ya ce zaka suna faɗan qur'ani harabi ya rabi amma duk ɗan iska ne la yajawu da hanajar wallahi haka ne muhammadu ya ce baya wuce makogoron su jama'a annabi ya yi kata kata da yayan banzan nan sai dai ko ba abin maluma ne shi yasa ake sha'awar manzo Allah ya ce yamruquna min al-islam kama yamruqu samu min ar-ramiya thumma la yaqudunakum abadan suna balle a musulunci kamar yadda zaka ja kidiya ka sake fita daga abin harbin shi ba zai dawo ku haɗe ba har abada amma shugaban hadisan duk duniya a yanzu maulana sharif ibrahim sali yace abin da ake nufi da yamruquna min al-islami kama yamruqu samu min ramiya yace kaman kai ne ka dubi barewa ko guza ko wani abu sai ka ce bismillah sai ka harba sai so shi wannan dabba sai wuce amma baka ga lokacin da ya samu dabban ba da ka dauki biyan ya kaga ba jini ba maiko ba gashi ba damshi sai ka ce kat na kuskure na kuskure kawai da ka tafi kaga irin dabban a mace ah sai ka ƙara zaro kibiyar ka ce ta wace ko an anya wadda na harban ce ko an ga ba jini ga ba maiko ga ba damshi ita ce kuwa to haka nan suna mun ce la ilaha illallah muna sallah muna azumi muna zakka muna haji anya mu kafiran ne kuwa mu arnan ne kuwa anya mu kafiran ne ko da gaskiya kuma arnan ne kamar yadda wannan kibiyar ita ta samu wannan ta ce ga yawa jini na wuce to haka nan sun zama kafiran ba su san sun zama kafirai ba sai sun mutu su ga arna ne kawai in ji annabi muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kauman ya ta'abbaduna mutane ne masu son ibada kan kai alwala sun sallame dan yanka wallahi tallahi kafi to yanzu ayan banza ne in kace zaka biya musu ma shi kenan kuma albishirin ku kan na karasa wannan hadisin wallahi Allah dan izala da basarabe daban da namu annabin su daban da namu kiran sallan su daban da namu sallan mu daban da namu zakkan mu daban da namu to me zai hada mu ka gaya mu abin da zai hada mu da su kai Allah ka yana ko ina ya girmi komai su Allah su al'arshi ya girmi Allah yana tallabe da Allah الرحمن على العرش استوى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ذاك sai ka tabbata ya a Najeriya a duniya ba Allah za ka yi zina ka yi ta ta ka sha giya ka yi yadda ka ga dama ka haɗa bam ka kashe mutane tunda a Najeriya ba Allah daren juma'a mala'iku hudu ɗaya mai fuskar saniya ɗaya mai fuskar damusa ɗaya mai fuskar zaki ɗaya mai fuskar mutum za su sallabo Allah suna kiki kakar kakare a wa duniya nan Allah wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa haka aqidan idan ya zo ya leka kuna aikata aikin alkhairi sai farbe ishe da murmushi sai a mai da Allah ba nauyi idan kuma ya ga ana barna ya bata rai sai ya ƙara nauyi mala'iku suna da yan wallahi irin imanin su mu kuma mun yarda da arhaman alal arshi sawa mun yarda da huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa alal arsh mun yarda da wannan aya dan Allah bai ce alal arshi ba alal arshi sawa jama'a da Allah nace tsuntsuna kan kwanan nan in na ce tsuntsun nan ya daidaita ta kwanon nan da Allah wane ne wanda zan same shi akan kwano yana kan kwano ko ya daidaita kan kwano to ba alal arshi yake ba ba yana kan al arshi ba alal arshi sawa ya daidaita a al arshi ka ji daya to wani guri bai faɗi al arshi ba sama yake ka san sama daban al arshi daban sama bakwai daban al arshi daban kursiyu daban tsakanin sama bakwai da ƙasa bakwai akwai kursiyu ya linka sama bakwai da ƙasa bakwai sau miliyan to a wani guri yace wa huwa alladhi khalaqa al-arda thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bi kulli shay'in alim anan kuma Allah ya nuna yana sama a wani guri kuma yace wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun shine Allah a cikin sama bakwai Allah a cikin ƙasa bakwai Allah a wani guri yace yana ko ina inda muke ma yakunu min nadawa salasatin illahu wa rabiuhum wala kamsatin illahu wa sadisuhum wala adne min zalika wala aktara illahu wa ma'ahum aina ma kanu ba ta yanda zai yi ma yakunu nan ba zai kasance ba zai yi kaga mutum uku ba sai Allah ne na hudun su ba zai yi kaga mutum biyar ba sai Allah ne na shirin su wala adne ba zai yiwu ka ga mutum biyu ko hudu ba sai Allah ne a gurin wala akthar ba zai yiwu ka ga mutane sama da shida a tare sai Allah na tare da su duk inda su anan ma muna tare da Allah amma dan ibada ne ya taro Allah baya gurin sai ya gama tsiye sai sai ke da suke da ragin annabi wai ai Allah baya gurin ne ya sani ka ji hegi ba to kaga anan sannan a wani guri Allah yana tare da kowa ونحن أقرب إليه من حبل الوريد نافي كسر دم متن أكن جيجي يوينش قرآني ne ko ba Qur'ani bane to dan izara bai bi da wannan ayoyin ba sai yana ta makale to in dan in ba salafa yace ma Allah yana saman al'arshi kace da Allah da al'arshi waye farko in yace ma al'arshi ne ka gane arni ne ka karanta huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin in ya ce ma Allah ne farko ka ce kan yayi al'arshin a ina yake can matsi yayi arziki yayi wani guri inda zai walwala ya dawo sannan ka ce mai da al'arshi da Allah wane yafi wani girma in ya ce ma Allah ya bi al'arshi girma ka ce to ya haka ya dauke shi in ya ce ma al'arshi ya bi Allah girma ka gane arne ne kai gaba don duk in ka halitta abin da ya fi ka girma wata ran ya buwaye ka to Allah bai taba halitta abin da ya kai shi girma ba balle ya fi shi balle ya buwaye shi sannan a muna maganan al'arsh ar-rahman alal arshi da wannan mun babbako shi mun kawo kan imanin yan ɗariku daga sama har ƙasa sannan mu dawo kan maganar annabi Muhammadu manzo Allah ya bayyana da sahabbai a kofar gida sun yi zugum yadda kai ya kuke tuna suka ce na zukaru billahi muna tuna yaya Allah yake ya girman shi da fadin shi manzo Allah ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadhakkaru billah wa tadhakkaru bi khalqillah wa la tadhakkaru billah fatuliku rawahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim suka ruwaito da wannan hadisi sahabban annabi suna tunani a ina Allah yake tsugunne ya fadin Allah ya tsayin Allah annabi yace inna lillahi kuna tuna halittun Allah ku daina tuna ya Allah yake za ku zama kafirai ku halaka yau ba salafi ba ya da tunani illa ya Allah yake manzon Allah yake wa sahabbai in an hada sama bakwai da ƙasa bakwai in aka jefa kurfiyu kaman ka ɗauki sun kwabo ka jefa a tire haka kursi ya girmi sama bakwai da ƙasa bakwai yace in an hada kursiyin da sama bakwai da ƙasa bakwai in an jefa al'arshi kaman ka hau duwatsun duniya ka jefo sisin kwabo dutsen ma bai san da su ba balle garin balle duniya to haka al'arshi ya girme su amma yadda aka samu macijiya mai siffar mala'ika ta ma al'arshi kuri bakwai da ta daga kai za ta sa al'arshi al'arshi ya kasa ɗaukun kan macijin macijin ya tashi a halittun Allah ba shi girma sai Allah ya jarrabi maciji da yawo ya je yawo sai ya shiga hancin wani maciji ya fita ta ɗaya macijin wancan macijin na bacci bai farka ba macijin da kanshi ba al'arshi ya kasa ɗauka amma shiga ta ɗaya hancin wani maciji ya fita ta ɗaya hancin wancan macijin na bacci bai farka ba in ji rasulullahi yace in za su yi tunani su tuna halittun Allah to Allah ya bar wancan filin wanda wancan macijin na zaune ya dawo kan al'arshi macijin da ya farka ce tun da yake bai taɓa jin wani abu a damuwarsa ba amma yau ya ji ƙaiƙayi a hancin shi Saka ta macijin da yake a larji ba bakon nan ne ya shiga ta da hancin kai ta dai baka barka ba sai ce a ce a halittun Allah ba ya ni girma sai Allah ya jarrabi wancan macijin da aka shiga hancin shi da kishi da ya ji kishi ya je barul hul zai sha ruwa ya wani karamin kwado ya haɗe shi ya ce alhamdulillah alladhi shaba'ani bi luqmati wahid sai ruwa baharul hul ya ce in mamaki ne aini ya kamata in yi saboda irinka da iyayenka ba iyaka a cikina. me yasa ruwa yake mamaki ne shi zai shi ya nuna shi wani abu ne Allah ya tura mala'ika da aski da ya kamfaci bahar hud da ya watsa rabin jikin shi ya jike rabin jikin bai jike ba mala'ikan ya tsaya yana tunanin ina zai samu aski ne ga mala'ika abda qayilu ya zo ce me kake nema yace ruwan aski bahar hud na watsa rabi na ya jike rabi bai jike ba inda ya jike ma ya bushe sai ce wannan shine kake mamaki wannan ba abu mamaki bane yadda ruwan askin kake nema yi mala'ika abdul qayyim da ya kana ciyawan bakin shi da ya toba mai hede ya jike tafiya a kasa tafiyan shekara ɗari biyar mala'ika abdul qayyim ya kama subhana rabbil jabarut subhana rabbil quddus subhana rabbil malakut annabi yace da ya nuna shi wani abu ne Allah zai kawo mai lullun kashi wancan ya nuna wani abu ne Allah ya kawo mai lullun kashi an ba su nuna su ba su daina nuna su wani abu bane Allah ba zai daina kawo masu lullun kasu ba har zuwa tashin kiyama jama'a ka ji tauhidin yan dariƙa ya kama nan Allah da ka kalla Allah da ka kalla babu abin da zai iya ɗaukan Allah sai dai kudura Allah ta ɗau zatin Allah shi yasa in kana neman addini ka kama yan dariƙa in kana neman arnanci ka kama izala da salafiya wallahi in dai kana bin salafayen sun sa ka ka aurewarka to shi kenan a wannan lokaci zan koma kan wancan hadisi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sai ke ta aumin yace mutanen nan kuma kullama karaja karnin kwada duk lokacin da aka samu yan shekaru za su balle su baran bara to jama'a kuna bi na bashin kullama karaja karnin kwada in na dawo da hadisin a Najeriya in na da kan gungumen Kaduna da yanda ya da dan Idi Baskara da yanda dan yi dibas kwaran ya zo ya kata kata da su taliyawo da su taliyawo suka zo suka yi kata kata da su mai salula su mai salula suka yi kata kata da su jafarun kano da su albanin zaria da dai sauran su kullama karaja karnon kwaɗe nan kuna bin bashi idan na da kan izalar najeriya za ku ji yadda kullama karaja karnon kwaɗe duk lokacin da su aka samu yan shekaru sai su yi baran baran yal'anu ba'aruhum ba'aran wa yakahuru ba'aruhum ba'aran wa ma'awayhum jahannam haka Allah ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ke ta wayannan mutane yace wa yaqtuluna ahlul islam suna gaba da musulmai ba su ki su kashe musulmai ba kullum tarkon su su ga sun yanka musulmi jama'a da Allah fadan nan da suka tare a Maiduguri kam in musulunci ne su tafi inugu ko abama na su shiga cikin kwakwa kwakwan nan ai akwai begal ko cikin jejin nan wallahi da yan bakatun nan suka tare hanya da shegiyar abdan nan tasu da kaga mai dangana wando da rago ka gani idan kuma juyin mulki suke so da shugaban kasa suke an taba juyin mulki a Maiduguri su je sun wuce ga sun wuce wannan hore sai su buga akura waya su ce to ga mu nan za mu yi juyin mulki ko ba a gaba ne wallahi haka auno yan banza da wani makami ya bada wani tattatan a gurin kasa sai amma ta daina tsara a gurin dan banza ai nan sun je sun yi tsokana ne don a kashe musulmai su burin su su goma su mutu musulmai dubu su mutu me aka yi mai duburi kan a kashe dan boko haram goma an kashe musulmi dubu ba haka aka yi ba to gurin su kenan an rage garada an rage kolawa an rage alaramomi wannan shine gurin su kuma mu yan kaɗi ne ma ai almajiran gungumen Kaduna ne Maulana ce da rubuci da yaje yola yace da yace almajiran gungumen Kaduna ne aka ce ana kiransa a kotu da yaje kotu yace ga ga ga takarda na shaida daga kotu wanda gumi yayi belin yan taɗi ne da aka gumi tataccen dan tatsine ne shi ya da tatsine ba garadan mu suke tatsine ba almajiran gungumen Kaduna ne yan tatsine yanzu ga yanan dan gungu da ya murkushe wata matar makocin shi a tsohuwar bolari ba ya koma Kaduna ya zama shugaban Qur'ani ba almajiran waye almajiran gungumen Kaduna ne kaga magana Maulana Shehu Rubuci ya fito to da haka shekara dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu ba mu samu ɗan tafile ba sai fullan gungunan kaduna za a samu ƴan tafile a kano kana mahaukaci ne almajiransa ne ya tura wai don a hana bara tun da ya yi wa'azi ta ɗayar bauchi ya ce ba za a daina bara ba shi kuma ya ce a daina bara to bari ya tura ɓata gari su ɓata abin shi ne ba wani abu ba to shi ne daga nan ya katuluna ahalul islam kenan wa yad'una ahalul awsa ba ruwansu da shiga inda arna masu bautan gunki su kira su zuwa ga musulunci wannan ba damuwarsu bane jama'a da yan izala da salaba sunnan annabi za su yi aidawar haka a Najeriya a kudu kudun nan kasan inyamuran nan aida sun karbi musulunci to me yasa ba za su su yi wayarin a kofar sarkin Inugu ba su ce masa mun zo da'awa wallahi yan bakazin nan ba suka gajerun wando yan uwansu an suka cewa yan banza a kofar sarkin Abiya na rantsa da Allah ba da zai dawo shegu a sai su zo su wayar a garin musulmai kuma su zage mu ka gani annabi yace la na rantsa da girman Allah da ya halicce ni in ana adraka ni annabi Muhammadu da zan samu wayannan la na rantsa da girman zatin da Allah ya halicce ni aqatulannahu zan kashe su ka qatala adin yanda Allah ya kashe adam ka sanya Allah ya kashe adam fa hal tare lahum min baqiya kun ga ko ɗaya gyauransu ya rage to haka annabi Muhammadu zai musu tatarar to jama'a akwai hadisan da ban cika fasa ku ba amma zan ja lambobin ga malaman garin ku hadisin sai na Ali na lamban hadisi na dubu uku da ɗari shida da goma sha ɗaya da hadisin sai na na Bukhari juz'i na shida da hadisin sai na Ali na Ahmad juz'i na biyar shafi na ɗari uku da goma sha hudu da hadisin sai na Ali na sunanin Nasa'i wannan juz'i na bakwai lamban hadisi na dubu hudu da ɗari ɗaya da takwas da hadisin sai na Ali na Ibn Maja shabi na sittin da tara annabi yake aina ma wajadtumuhum aw aina ma laqitumuhum faqatluhum fa inna fi qatalahum ajrun liman qatalahum yawm al-qiyamah amma zan fasa ɗin na Ahmad annabi yake duba liman qatalahu wa qataluhu aljanna ta tabbata ga wanda ya yake su suka yake shi man qatalahum duk mutumin da ya gwarza da su ya buga da su suka kashe shi ko ya kashe su kana aula min Allah ya fi wanda ya yaki da arna masu bautan gumaka haka annabi Muhammad ya ce to wayannan me na tsoronka in suka farma yanzu nan da suka jajjebe ku da dutse a nan dan wani ya mutu aljanna zai je yayi shahada kagan to shi yasa haka al'amarin yake baya da wani shekaran da aka fara a nan jama'a da aka kwantar a asibiti ba iyaka kagan saboda za a yi maulidin annabi amma ya zo a yi garaya a yi komai wannan an yi sunna to jama'a zan babbako daga gungumen kaduna wancan kalmar da na bari gungumen kaduna da ya zo ya yi rubuce-rubuce a kan mu'arna ne kullama kare da karnin kudi a kenan lokacin da ɗan yi digoskoron shi idi goskoron shi sama'ila yana yaro idi goskoron ga bukokinsa nan ai dan bauchi ne kun san dai bukokin ko kuma da ganin sama'ila ta zan baban fulatani ba ne ya dai saba a ɓata sunan fulani kawai mutum ne daga jan muryarsa kaga arni salamu alaikun ya ahalin sunna wato wato wannan sunna ko da ɗan ɗariƙo ba sa so sai ya zame na shari'a abin da ya sa ba za mu bi ɗan ɗariƙo sallah ba saboda sun riƙi tijani zaman Allah suna bautan tijani suna bautan farin Allah wannan aƙidu ba aƙidu ne na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba shaidi ka taɓa jin muryan bafulatani haka kana mawakaci ne ka gani wani arne ne kawai ya yi ‘yan shanu, wallahi tallahi. To yi ganan a wannan lokaci ka san shi Sama'ila. Sama'ila in ya ce ma ana bokanci ya yi gaskiya. Ubansa bai iya karatu ba, gawayi yake dandaka uwar Sama'ila ta daka gawayi sai ta zuba a jarka, sai a cika mai ciwon kai a tsiyaya, mai ciwon kafa a tsiyaya, mai karaya a tsiyaya. wannan ruwan turu to shi Sama'ila da ya ga uwarsa na daka gawayi ubansa na ji da'a ya yi tsammanin duk maluma da suke rubutu kawai irin wannan abin ake mansa amalu huta a zununuhu wanda duk aikin shi ya bace zace zacensa ma sai ya zama muni saboda aikin shi ya yi muni shi ya taso tun yana karami ya ga uwarsa da ubansa abin da suke ba mai kyau bane to tsiyar da aka samu uban Sama'ila idi gwaskwaran sai tara matan fulani da na karkaran da na arna yan wanshi idan an tafi aikin gona da kiwo sai suka ce to tun da ba zai bar gari ba sai an watsa ya tara musu mata to za su ci uban shi ko ya tashi ya bar ƙauye shine suka mai kora na rashin mutunci lokacin da Sama'ila ya je Jos sai yana rikito mutane idi yana cutan su uban shi wanda ake cuta suka ce cutan ya ishe su sun ci uban Sama'ila shi Sama'ila ya ga ba makawa in bai shiga soja ba za a buge shi saboda ya cuci mutane shi da ubansa Idi shine sai je training ya shiga soja sai kama islamiya irin na asubar da lahadi ta na he haɗu da yahudawa na gumi tunda a gidan gungumen kaduna akwai yahudawan da ba sa sallah aka ba su takardan wa'azi a nan najeriya wanda wani dan bauchi ya yi kafin guda uku ban san waye a kafin din ya raba ni da shi ba wani malamin bauchi ne ya kafir din sai da ya kira sunan malaman da yahudawa ne gungumen kaduna ya sa su suna yawan wa'azi yace a kula da su ba musulmai bane to irin wannan sama'i da ya haɗu da su suka mai training sai zo ya kabin limamin bariki ya zo ya wuce sallah limamin bariki ya ce shi dama dan Allah yake limancin nan tunda wannan yaron yana so ya yi limanci sai ya bar mai yana kurtu sai je gaban wannan shugaba me sunan shugaban nan nasu na bariki na komanda sai je gaban komandan sojoji ce assalamu alaikum wayannan kirastoci za su raina mu saboda su gaba ɗaya fastocin su manya manya ne suna da igiyoyi ni kuma kurtu ne ina limanci wannan wulakanta musulunci ne a taimaka mini ko igiya ɗaya in samu sai ya bashi kofur ya zama igiya biyu kaji yake ba wai kokarin sa bane barayi aka ba shi igiya biyu yazo yana sallah yana sallah sai kama wa'azi a sunan wa'azi sai kama sukan layu da guru to a bariki ka soki laya ya kama zagi sai suka ce mai tsaya ba ma son irin wannan abin da kake mu da kazan mu nan ba soke soken ra'ayin wani ya kawo mu ba mu gaba ɗaya kowa ya addini shi kara soki ra'ayin kowa sai ce to tunda abun matsiya ne ba za a banni in ci abinci a bariki ba bari in je in yi rijista sai je samu gungumen Kaduna yace ya zo zai yi rijistar izalatul bid'a sai gungumen Kaduna yace in ne gyara ba laihi yace idan ba a yi gyara ba ba za a ci abinci ba ne yace wallahi ba za ka ci abinci ban ba a gyara ba sai ce to a gyara a gyara sai ya sanya mishi wa iqamatus sunna amma shi izalatul bid'a kawai ji a mai rijista gungunan Kaduna ya je sai yayi wa gwamnatin Najeriya ƙarya yace malaman zaure suna kyaman kuɗin yan boko sun mai da yan boko kaman arna ba sa cin dukiyar su wai suna dindini suna suna lahira to wayannan amintattun malama ne wanda za su tashi su gaya musu illolin su ai su ma suna cin riba suna shan rubutu in suka zazzage su za su kada musu hankali dole ne su daina tsangwamar gwamnati don haka a musu rijistan kungiyar amintattun malamai yanzu a Najeriya salafiya ba ta da rijista izala ba ta da rijista sunan rijistan su kungiyar amintattun malamai haka gungumen Kaduna ya je hada sharri ya je wa rijista ya kawo dan yidi gwaskwaran yana dawa da ya zo gareji nan inda yake zagin iyayen mutane a Jos a gareji sai ta je kowace jiha a samu dan da ubansa ya tsine mai albarka ko uwarsa ta mai baki ko ya gudu ya bar iyayensa ya samu shekara talatin bai koma ba iyayen suka mutu da bakin cikin shi a je a sama masa ɗan iskan gari wanda ba su da alƙibla a kawo akwai wata ƙungiya da za a sa shi idan an samu ƴaƴan shigu to su za a bai manyan matsayi sama'ila ɗan yi dibas kuran aka je su tasitar aka yayi goma ɗan iska an zo gareji aka zauna ya ce assalamu alaikum wata ƙungiya ce wadda na samu wadda za mu je mu yaƙi ‘yan ɗariƙon sufaye saboda su ɗariƙon sufaye ba su da sana'a bandar rubutu da shalla da ɗaura laya da suna ba su da wani aiki shine za mu je mu yaƙe su saboda mu samu abinci gwamnati za ta na ba mu kwangila shi kenan ya zuga su suka yi kumba suna yawo suna zagin iyayen mutane ana ‘yan iskan ƙarshen zamani sun fito dujalawa sun fito ana yawo rigidi rigidi ana ubanka arne uwana arne uwarka arniya uwata arniya ana naka aka yawo ana zage zage ya aka ce ai kwamiti ai lancin a sama wa yan agajin sakkwato da cari lokacin ba zamfara a sama musu ilfan ɗan agaji aka je aka yi lancin aka samu kuɗi mai yawa sama'ila yana tsakiyar zage zage ce salamu alaikum wannan kudi da aka samu za a rabawa yan agaji ne ko kuma za a bani ne in raba ne aka ci haba oga a samu kudi irin wannan a raba yara bai biyo ta hannunka ba ya ce to dama ina ce ko za a nemi rashin mutunci ne shi kenan shi kenan aka tattara kudi aka bai wa dan yili baskoran yawo jos da kudi wata ɗaya ba kudi wata biyu ba kudi wata uku aka fara zargin yancan suka ce ku shiga mota suka zaɓi manya-manyan 'yan agaji suka cika mota aka zo aka zo gaban shaidani aka ce to yanzu kai ɗan dama abin da ya sa muka zo waɗannan suna zargi kamar mu ne muka hallakar da wannan dukiya a zo a ce kuma mai tsaro na yayi arziki wallahi ba zai yiwu ba ni da na yi rijistan kayana ni ma ban samu ko sisi ba a ce dan agaji mai gaji na kuma ya yi kudi wallahi wannan ba zai yiwu ba ku tashi ku tafi idan kun bar bayana ba zan sa ina samun wasu yan iska wanda za mu yada wannan abu wannan abu na neman business ne na ba wannan abu duk mutumin da ba zai ba kowane shage ya bari wannan abu ne na rashin mutunci ne dama wani rashin mutunci za a fara nuna mu lokacin da na yi rijistan kungiya na kowane dan iska babu wanda ya sani aka ce kai mun bi dan iska ba kaga ce to dama baka san dan iska ba ai dama addinin ba na rai mutunci bane ce to in mun je mun bata da yan dari ko muka fasa wannan magana fa mun shiga uku mu ruba akan mu asiri aka ce gaskiya ne gaskiya ne ha koma to ba wannan ya bakanta musu rai ba lancin da suka yi wanda baban gida ya ba su Brazil Rabi'a Ceduwa ya ba su Bibor suka samu makudan kuɗi shi ya bata taliya da bawa mai shinkafa rai aka samu kudi sama'i da ya zo ya hau kai suka suka ce malam wannan abu ganima ma an samu da annabi ana rabawa tunda an je an samu kudin nan kaɗan ya dawa wanda suka bi ka manya manyan ko ƙananan ba za a ba su ba salamu alaikum kuna mini rashin ladabi wannan tafiya da muna yi duk mutumin da ba zai mini ladabi ba ya bari saboda wannan dukiya ni ne zan raba ta ta inda ya kamata saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da biyayya amma ku ba ku da biyayya wanda duk ba zai bi ni ba ya bari zan iya samun wasu ɗan iska wanda za mu na biya tare bawa mai shinkafa da taliya suka ce mun shiga uku yanzu mun bi ɗan iska mun kafa an yadda da shi yau muka balle ba za mu balle da kowa ba yanzu yaya taliya ya ce ai baran baran da shi ba mai shinkafa ya ce a'a kalan wa'azi za mu canza in mun je mu rage zagin yan ɗariƙun nan shi yayi ta zagi yana bakin jini tun da shi yake ɗiban dukiyar ba mu ba mai shinkafa ya zo wa'azi ba zai zage mu ba sai ce a kula da yan ɗariƙun nan suna yin tsingifari ta hanyar ma suna salatu annabi ta ya ga baya ce komai yana shege farauta shi kenan ana tafiya ana tafiya sai aka ce a hada wani lancin a Abuja a tura shugabannin larabawa su zo da sauran manya-manyan mutane duk su zo shugaban kuwaiti ya ce duk dukiyar da aka samu sai ya linka sau goma zai baya da abin da najeriya ta ba da abin da nijar da kamaru duk wata ƙasa ta bayar a hada kuɗin to shi sai ya linka sau goma shi kadai zai baya sama'ila sai rubuta shi ne babban bako da asuba sama'ila da daddare suna iya hada yan agaji lokacin da dan yi dibos kwaran ya ga gari ya kusa wayewa sai ta bari in baga waya a shugaban kuwaiti saboda suwar haka rana ta fito dama tsakaninmu da su akwai awa biyu da wani abu ya buga waya da ƙyar waya ta shiga ya ce assalamu alaikum ni ne Isma'ilu ibn Idrisa wanda shugaban ahalin sunna na Najeriya wanda za mu yi lanci na ce ko ka taso ne in ka taso mu daina sallah sai ka iso rana ta fito ma yi sallah ma yi kara'i in ba ta samu ba ma shi kenan hajji dan manzo hajji wai in shugaban kuwai ya taso to ba za a yi sallah ba saboda naira zai kawo shugaban kuwai ce Sama'ila ba ka da labari sadan ya mamaye min ƙasata da daddaren nan sai ga hansa a ƙasa kata kai ana malam ne ya faru yana wani sama'ila wani sadami ne in ba kafiri ne ba wani sadam ne in ba kafiri ne ba sadan kafiri ne aka rasa me ya damu dan yi digos kusan sai cewa sadam arme ne wannan yana son nuna ma bushawa da sadamawa ba dama annabi ya ce kullama karaja karnon kwada duk lokacin da aka samu yan shekaru za su yanke su yi baran baran haba wannan addinin banza ma yin mutum yana da asalin shi yau zai tsaya ma ya kalle shi shi kenan agabo agan yan agaji suna lallaban sama'ila sai ce sadan husaini ya mamaye kasan kuwaiti shugaban kuwaiti ba zai samu zuwa ba haba wani dan agaji sai buga taliya waya sai buga ba mai shinkafa sai taliya sai ba mai shinkafa ya buga taliya ya ce to alhamdulillah ballewa da kake cewa mai lokacin yayi tunda Sama'ila bai samu kudin nan ba sai ya tsirar da wata tsiya wanda hankalin jama'a ba zai kama ba tunda ya fara cewa Saddam kafiri ne shikenan ana tafiya dai a haɗe tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatai kana tsammanin su haɗe suke zuciyan daban-daban ne ana tafiya ridididi ridididi ridididi sai George Bush sai kawo hari a ƙasar Saddam. Sai Sama'ila sai ce to Bush din nan ya zama ahalin sunna. Domin yana taimaka a ƙasan kuwait da zai bashi kuɗi. Saddam kuma ya zama arne dan ya mamaye ƙasan kuwait ya hana kawo mai kuɗi. To wannan maganar da ya faɗa ba mai shinkafa sai ce to haɗa gagarumin majalisi a fasa kwan in an balle mu yabi mu rabon mu ma mu kasa shi kenan aka ce mu hada a Kano suka ce yan Kano nan yan daban nan kawai za su shigo su ƙara samu mun ta da fada a Kano aka ce gaskiya Kano nan ba shi aka ce to a ina za hada hada a Jos sai ai in muka hada a Jos ga arna nan suna mamaye da mu ba su mana dariya ba mu ce da ma can dan kuɗi muke yi su ce sai aka ce haka ne to ina za a hada aka ce hada a Gombe aka ce Gombe ya zama karamin gari to ina za a hada sai aka ce hada mai duguri sai aka je aka bai wace malam yanzu yanda Bush yake ta kokarin nan ya kamata hada majalisi a ga jama'a kalan kokarin da yake wa sunna saboda a tsaya shi addu'a in ji bawa ne shingawa shi yake ya zira shi zai je fasa kwai sai ce lalle ka yi dogon tunani ashe abin da yana damuna kai ma yana damunka irin fahimta na wada na ka ɗaya ne shi yasa nake son wa'azinka shi bai san cewa ya tuntsira shi za a ji a yi tsiya ba ne sai aka je aka haɗa motoci rididididi aka haɗu ana tabbara kamar na ji aiki arziki kowa ya riga shirya da nashi ana zuwa da aka haɗa wayar ka san ƙa'ida sama'ila duk mutumin da ya san sama'ila ƙarya yake zai ci ƙur'ani ya taɓa ganin sallar sama'ila in akwai kuma ya hau mun bari mu ba shi ƙur'ani na rantse da Allah dan izala daga yama ga dara ko shugaban yan izalan garin nan ne ba shi Qur'ani ya rantse ya taba ganin Sama'ila na sallah wallahi mutumin da matan su suke ba su ket ya buyo Sama'ila dan yi ba karam sab kai ai shi ya san kanshi shi kenan dan yi ba karam yana kan a kwance ya shawu yana kwance aka zo aka ce to yanzu a je a ciccibo malam tun da sha ɗaya ta yi aka je aka ciccibo dan yi digos koron shi ba dan yi digos koron yana tafiya za a ga kattin yan agaji gefe da gefe in zai faɗi suna tallabewa yana layi shi kenan yana zuwa da ya hau mumbar ya ce assalamu alaikum ahalar sunna a ranan ba a uzu billahi balle bismillah kagan dama sun saba wani suna a'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida ba za ka wade ka ka ji ne ce duk dan izala yanzu zai fara karatu yana fara da nan ko ba fara wai a'udhu billahi min shururi anfusina Allah mun nemi tsari da kai daga sharrin kawunan mutum da mu ba ƴan alkhairi bane in kace za ka rike mu da sharrin mu a duniya tun a duniya azaba za ta same mu ka jinkirta mana sai a lahira wa min sayyi'ati a'malina Allah muna neman tsari da muggan ayyukan mu ka san mu taba aikin alheri ba in kace za ka rike mu za mu kunyata a duniya Allah ka bar mu a lahira ka mana abin da kaga dama man yahdillahu Allah wanda ka shiryar da su musulman farko fa huwal mutadi ay Allah sune shiryayyu ومن يدلل مو كما da kabar da mu Allah falan tajid lahu waliya Allah ba mu da wani wali shi yasa ba za mu yadda da wani wali ba murshida balle ya shirya da mu muta ta tun yan iskan gani ne ya Allah kaga tun daga nan tun daga nan da tana da hankali sai ka watse ka bar dan banza amma da yake baka da hankali ka bude baki kawai ka nuna musu ido kuma dan samari da ba sa tutanka in za su bada lacca sai sun ce maka wannan kungiya wanda Sama'ila ya assaso ka san me assasa kinkira ba ba fa musulunci suke wa'azi ba ba musulunci suke yada ba kungiyar da dan idi gwakwaran ya kirkiro ba su koyi ma ba shikenan Sama'ila ya zo sai ke to ya ahala sunna yau mun zo dauke da wani sabon bayani aka ce wani irin bayani ne malam ya ce maganan George Bush ne da kuma maganar Saddam Hussein aka ce me faru mana ke ce wannan Saddam ne in ba kafiri ne ba Saddam tatatan kafiri ne Allah ba zai karbe komai na Saddam Hussein ba aka ce me za ya zalunci ka wannan kasan Hussein wannan kasan Kuwaiti saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wal bagyi kaga zalunci Allah kuma yana cewa a cikin suran al-Qur'ani yana cewa wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna fasiquna zalimuna to wannan zalimi ne fasiki ne shi sadame Hussein aka ce bushwa ya ta'ashi bush ahalin sunna ne saboda yana taimakawa wanda aka zalunta yana taimakawa kasan kuwaiti shi yasa bush ya zama ahalin sunna aka fara tsayya ne zan aka tsare ta malam ka ka tsariya kake malam da za a tsare ta tif tif yal'anu ba'aruhum ba'aran wa yakfuru ba'aruhum ba'aran wa ma'awihum jahannam sai aka dawo daga maiduguri sadamawa bushara da aka dawo sai ba mai shinkafa ya kira taliyawo ya ce ‘yan ɗariƙun nan ba yadda za mu yi da su ba amma mu sassauta wasu abubuwa kaga sama'ila ya ce ka ai sallama mu ma ba sallama za mu yi ba mu ce samu alaikum ku mutu mu huta kaga tunda wawaye ne za su yi ta cewa salamu alaikum muke cewa za su yi ta amsawa su ce kwamma mu muna sallama idan sun yanka mu ce ashi idan aka samu wannan sassauci to za a yi ta cewa kwammamu kwammamu shi mu samu jama'a sai aka ce ya kwarar ya zauna ya zauna in suka zo suka sami kai sai salamu alaikum wai ka mutu mu huta shine salamu alaikum ka kula da sallan masu da kyau ba za su ce ma salamu alaikum ba sai dai salamu alaikum ka kula da kyau ka mutu mu huta in ka gane su ce ma salamu alaikum sun din ya zama kirar isra tsaunin duwatsu su tabbata a kanka in ka gane su ce maka salamu alaikum saladin ya fito gurin mu su sa haƙarami salamu alaikum kaga mu din ya zama sai sa haƙarami wai bakin takwabi ya tabbata a kanka sallaman salafa da sadamawa kenan sai za ta ke cewa wai kwan musu kai da yake baka san yadda su ba to yi gana daga nan aka zo suna ta sauci saudi arabia ta ji labari suka ce fa sassaucin sadamawa ya yi yawa kuma idan ba su haɗu ba mu ba za mu tura musu kuɗi ba don sun tona mana asiri akwai yahudawa da suka zo sulhunsu da suna raba kafin din yanzu sun boye akwai yahudawa da suka zo sulhunsu akan su hada kai kansu tona musu asiri suka ki shine sai masu gajejjerun wando salaba suka ce mu za mu je mu zagi annabi kowa na ji mu je mu ta'addanci mu a ba mu kuɗin mu je mu aiki ai lokacin da suka jefa Amurka bom a lokacin ne ta toshe wannan asusu amma daga jefa wannan bom din wannan asusun yana zuwa hannun yan gizala da salafawa shikenan a wannan lokaci salafawa suka zo sai suka ce a daina ladanci kuma naman ɗan ɗariƙa ya halalta a ci a yanka kuma suka ce a daina sallah ana kai hannu in za a yi sallah ce an wayehu gano sannan suka ce mai farilla ya bi mai nafila mai nafila ya bi mai farilla sallah in ya wuce ba ƙara'i sadama suka ce gaskiya abin nan ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba eh sai suka ce to mu ɗaya samari mu shiga siyasa an muka shiga siyasa muka samu kuɗi mu ce duk wanda ya ladanci ba da albashi kaji tsaye da suka ko wai duk wanda ya ladanci ba da albashi suka tashi suka shiga siyasa suka samu kuɗi da suka samu kuɗi suka yi kwa suka ce to ba mu hana sadamawa yin ladanci da kai gwiwa kai da kai hannu kan gwiwa da mai da mai farilla ba zai bi mai nafila ba ba za mu hana su ba amma duk wanda bai yi yanda muke so ba to ba da albashi kowane liman ya kira lada ne shi to ladan ka ji za ka wuce albashin mu yayi to da me baka ci da gidanka to liman tun da abin ya zama da ruri kudin ya koma hannun yan yara a ya daina ladanci ka ji yan iska ba daga nan kawai aka yi ko aka daina ladanci lokaci ɗaya ka duba sunanun nasa'i kan lambar hadisi na ɗari bakwai da goma sha biyu astaghfirullah kan lamban hadisi na 794 lamban hadisi na 794 na rantse da Allah annabi liman Abubakar ladan a sallan azhar ba na asuba bane balle a ce ayo lokacin wafatin shi ne ba da lafiya sallan azhar sahabin yace in annabi yace Allahu akbar Abubakar yace Allahu akbar yusmi ina yana jiyar da mu da Allahu akbar dan annabi Muhammad kaji ba amma ya suka ce a daina wai dama ai akwai sifika dama abin da ake nufi jiyarwa tunda akwai sifika shikenan jama'a sifika ba bid'a bane ladanci sunna sifika bid'a ya akai bid'a ta kauda sunna kuma suna cewa suna dabbaka sunna ka gani daga nan kuma duk wanda kaga yana sallah a haka arne ne Allahu akbar haka wallahi wallahi annabi ya hana kuma in kana yi ya tsine ma albarka gobe kiyama ka je ka duba sunanun nasa'i hadisin da suke baka na farfaganda idan kana sallah haka kai da wanda ya auri mata tara duk ɗaya ne wallahi a duba sunanun nasa'i kan lambar hadisi na dubu ɗaya da tamanin da biyar da na dubu ɗaya da tamanin da shida da na dubu ɗaya da tamanin da bakwai hadisan a jere suke a na dubu ɗaya da tamanin da biyar manzo Allah da zai sujada gwiwoyin shi suka riga ƙasa wasu suna ba lafiya wasu suna dun na janye sahabbai da suka gani a baya kawai sahabbai suka kama Allahu akbar kawai suka annabi yana kallon su kaman ka duba bukari kan lamban hadisi na 493 annabi ya ce idulu sububakum wa ana anzurukum min wara'i kama anzuru min fawqi la yakfa alayya ruku'ukum wa la sujudukum wa a'lamukum ma fi nufusikum annabi yace ku dai ta sahu ina kallon ku ta bayana kamar yadda nake kallo ta gabana in nayi ruku kuka ruku baya buyan mun a gabana ina kallon ku in nayi sujada ku kai sujada a ido na a gaba na ina ganin sujadar kowa ka ji idon annabi Muhammad ya yi sujada ma duk yana kallon sa gaban shi ina ruwan gilas ina ruwan gwal to shine sai ke cewa ya fi su sanin abin da ke cikin zuciyarsu to da ya haka ya ga suna yi a na dubu ɗaya da tamanin da biyar ya ga suna yi da su ga yayi a na dubu ɗaya da tamanin da shida hadisan a jere suke da ya salla ne juyo ce ya a sahabi a ya amudu a hadu kun fi salatihi fa ya buruku burukal ba'iri yanzu sahabbai na ɗayan ku yana wulaƙanta sallah yana tozarta sallah yana ɓata sallah yana durƙuso irin na raƙumi a na dubu ɗaya da tamanin da bakwai na ƙara ƙara ɗaya annabi ya ce wai za ta jada ahadukum in ɗayan ku zai sujada fali ya ra'a yadaihi alal ardi qabla rukubatayhi ya fara dora hanayensa a ƙasa kabun gwiwoyi wala ya buruku burukal ba'ir ya daina durkuso yana na raƙumi yana zuga gwiwoyi kan hanaye suka ce to tunda mu ɗan iskan gari ne makiya annabi ne ya hana mu cewa yara sunna ne tunda sun raina iyayensu shine suka ce sunna ne yanzu gayu wallahi tsaban sun kware ba ma haka ake ba kaga haka Allahu sai an yi wani gyara wallahi sun yi wani gyara nan sannan sai su zubar da goyi tsabar iya shege sun zama yan iska sai kuma irin wannan sallaman da ake assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah ko ban wa suke wai da ba oho na ga ma da aikin su a bace ki ka ga nan dai duk wani ɗan ɗariƙa ko mutumin kinki in zai sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah iyakan shi haka wa tayamunu bi ra'sika qalilan inda salami inji shehu usman wa qawaidi in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ma haka to haka hadisan annabi sunanun nasa'i juz'i na uku kan lamban hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha biyar hadisi takwas a jere sahaban suka ce mun ga manzon Allah ya sallimu an yaminihi hatta nara bayara kaddin al-aymani idan yayi sallama ta dama mu wanda muke daman shi sai mun hangi farin kumatun shi na dama kar ka yadda kai sallama sahunka na dama su hangi idonka iya kumatunka ake son a hanga in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sabu hatta nara bayara kaddahir aisari farin kumatunka na hagu kar ka yadda ko idonka hanga ina da assalamu alaikum wa rahmatullah kaga ya zama hatta nara bayara wajahi aina ka samu kaga babu shi shi za na gaya ma abin arnanci ne sai suka ce sallan azahar da la'asar da mangariba da asuba ƙarya ne don haka wai wani a ce azahar hudu la'asar hudu mangariba uku isha hudu asuba biyu ƙarya ne mai farilla bi mai nafila mai nafila bi mai farilla kawai in an yi haka to an ƙaryata saboda in suna da ƙa'ida za a yi mai nafila nafila kowane raka biyu sallama yake to ya aka yi mai nafila jona mai farilla mai farilla jona mai nafila watan farilla ta zama ba ta da adadi wai ai Allah hamsin ya bayar matacce ne yace aje a rage ya za a yi su bi shawaran matacce kaji an yi su talaba wai annabi Musa ai ya mutu da Allah ya ce ai lokaci hamsin Musa ne yace aje a rage ya za a yi mutumin da aka binne a ƙasa yace aje a rage kuma mu yarda na gaya ma a ‘yan yinka ne kawai wallahi na gaya ma haka Allah ya su shi za su yanzu a ƙa'idar su sallah ba su da adadi mai nafila ya bi mai farilla jama'a nafila za ka yi raka a ɗari a rana ko ba za ka yi ba saboda ba ta da adadi ko to ka ga kenan tun da an ce mai nafila bi mai farilla mai farilla bi mai nafila ka ga sallah ta koma ba adadi a yi hattara musulmai musulmai a yi hattara gurin kiran sallah suka ce a sa zagin Allah duk dan dariƙa zai kira sallah zai ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salat hayya ala salat هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله haka kiran sallan yan dariƙa amma su Allahu akbar iska Allah mun san Allah ne eh, kuma uban waye kanin shi za in nuna maka addinin mu gaba ɗaya daban ne da yan iskan nan wallahi wallahi mai hatara na rantse da Allah babu abin da ya hada mu da su shi za ko kuma suna tada iqama maimakon ka ce Allahu akbar Allahu akbar ba haka suke cewa ba Allahu akbar Allahu akbar wai akbar ka karami da kisra ka kula da iqama su ka duk inda suke tada iqama idilu suhufakum mankin bi mankin qadim bil qadim Allahu akbar Allahu akbar wai akbar wai Allahu Allah a ci dan uwansa baro babba a gobe kiyama ya faɗi uban zai da Allah da yake tsohon dan yanka ne ka gani shi za ku yi hatara sallar su gaba ɗaya duk ibada su a wargaje ne sannan zakar su kwamiti gare su wallahi ba ba Allah ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa fi sabili faridatan min Allah to su takwas duka ba su ajanda su kwamiti sai zo kofar gidanka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu ne kwamitin nan kamar yadda aka yi mutum shekaran jiya za a fara fita jiya shine yau ba mu samu muka zo kanka ba kuɗin ka nawa ne kaddarar ka nawa ka je iska ba wanda ko wani ɗan ka bai san kuɗin ka ba ka je ka bada da kuɗin ka su doke ka wata nan su kwaci wallahi wai kuɗin ka nawa kaddarar ka nawa kuma yanzu zakka ma tana da wani lokaci wanda kowa dole ya fitar lokacin wani zulhajji lokacin wani almuharram lokacin wani safar lokacin wani rabi awwal lokacin wani rabi akil lokacin wani jumada awwal lokacin wani jumada akil lokacin wani rajab lokacin wani shaban lokacin wani ramadan lokacin wani shawwal lokacin wani zulqi ha zakka ba lokacin da ka fara ka samu abin da ya isa zakka a lokacin zaka fitar kuma kowace shekara sai lokacin ya dawo amma su suna da kwamiti a wannan lokacin ko ya ba kai kawai ka bayar kuma an ka bayar zinaci zinaci za a ji a yi da kuɗin duk shugabannin salafa na akasarinsu suna da karuwai wannan kuɗin zakkan karuwa za a kama a ɗaki ko a fiya mata ɗaki wancan takwas duka an hana su jama'a wallahi mai hatara in dai yan izala kake sha'awa ko salafawa to ka koma addinin asubar da lahadi ka da kudu su shi kawai kar ka tsaya kana wani bata lokacinka a suna kana sallah ka je ka tada kai tataccen arni ne shi kenan daga nan ka san su talafa mace mai haila za ta yi runguma alkurani wai hailan baya hannunta ka ji sharrifa la yamassuhu illa almutahharuna ba talabi ya ce la ya masu illal mutanajjisuna wa ya sa'aluna ka anil mahid qul huwa azim kaji sharrin ba talabi kai jama'a shi ba ba talabi baka sani ba shi izala ma ba ta dame shi ba sannan kuma wani hadisin ka da qur'ani ba shine damuwan shi ba ya ga jama'a sun bata a addinin musulunci sun rasa ne musulunci wannan shine gurin ba talabi ku ne kawai ba ku gane ba idan kana da da basalabe in ba qur'ani zaka dora dan banza ba ba zaka ji dadi ba jama'a ina qur'ani an kawo shi kawo la ilaha illallah ya muhammad rasulullah allah la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله بارو بسهم هذا يجب أن يزجب سيدنا ورشبا كنت ريكا نونا مسلم su su kawo duk wanda suke so a ran kun ce ka su ce takardar balan gumi yawwa suna nan suna nan yawa kawo nan amin amin ya haɗa duka biyu amin amin kawo su to ina limaman salabawan anguwan nan ina limaman yan izalan anguwan nan ina masu wazin salabawa da izala ku zo ku kare izala da salafanci tun a duniya ko a kotun an rasa mai gaskiya abinda ake bayarwa alkur'ani wanda ya rantse ya tabbata shine da gaskiya wanda ya ya tabbata makaryaci in an rantse duka biyu qur'ani ya tabbatar da makaryaci take to shi yasa dan izala da salaba idan limaman ku sun ki zuwa to kawai suna cin kuɗin ku a masallaci su ci matan ku a makaranta kun yi biyu babu kawai kun yi tuziro ba amfanin da suke muku shi yasa idan dai sun ki zuwa su ran da kawai kun yi aikin banza kawunan tsoro ɗaya mu Allah ne suna angwanna ma dutsen tashi angwan tashi ko to Allah mun zo bauti angwan tashi dutsen tashi ko angwan 'ya'yan banza salafa masu dangalallun wando Allah in na zo anguwan nan da niyyar fitina ko tashin hankali Allah ka halakar da ni ka wurgo da ni da a saman mumbarin nan dan girman Qur'anan nan wallahi tallahi ban zo anguwan nan da bata wani rai ko fitina ko tashin hankali ba na zo anguwan nan ne in sanar wa jama'a yan izala da talabata ta tun kafirai ne arna ne bidabbin su sallah kwan maka je so su kai sallah na zo in nuna wa samari don su guje su su basu yanda bani son ƴaƴana da ni in shiga wuta haka bana son samari su shiga jahannama wannan yasa in zo in nuna sakon Allah da Annabi Muhammad Allah an sun ce ni kafiri ne shi yasa Qur'ani ba zai ce ni ba na ce la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an ba su yadda ba na ce la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa maulidi sunna annabi muhammadu Allah ya yarda da maulidi annabi muhammadu ya yarda da maulidi ana bada aljanna da yin maulidi wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa salatul fati salatin annabi muhammadu ne Allah ya yarda da salatul fati annabi muhammadu ya yarda da salatul fati ana ba da aljanna da karanta salatul fatihi wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa mu da iyayenmu mu ba mushrikai bane mu ne musulmai irin musuluncin mu annabi Muhammad yake har annabi ya bar duniya irin musuluncin mu yake kuma wallahi mu ba yan bid'a bane wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa na ranta da girman wayannan alqur'anan masallatanmu shi ne irin na annabi Muhammadu. Allah in na yi wannan rantsuwa don in ɓadda yara, ko in tusa wani ra'ayi na ya halaka, Allah don in halakar da jama'a ne wannan rantsuwa don in kare kanmu. Allah ka yanko min da hajijiya da hazo hazo ka dungurar da ni a saman mumbarin nan ka mun tuku tuku tuku tuku daga daga daga daga ka tarwa ni a gurin nan. Allah in dan nayi kuma dan jama'a su shiryu su gane addini su bar yan izala da talafa arna ne Allah in dan haka ne Allah ka ƙara man lafiya da ƙwarin gwiwa da rashin tsoron tunkari kowane kafiri da munafiki Allah dan girman Qur'anin nan ka halakar da makiyana na gida ko daji ka musu daga daga ya Allah wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa yan izala da talafa katattun kafirai ne Allah baya karban sallar su da azumin su da zakkan su da hajjin su da farillarsu da nafilarsu kuma in sun mutu a kabari suna koma jakuna ne da aladu da bire da karnuka da dawakai Allah Allah karka bari in tozarta su a wannan anguwa nasu Allah in ka san ƙarya na musu Allah karka raga musu Allah karka bari in tozarta su in ƙarya na musu Allah ka yanko min balbalin bala'i da masifa da hazo hazo da hajijiya ka dungurar da ni akan mumbarin nan in na musu ƙarya Allah ka mun tuku tuku tuku tuku tuku daga daga ka tarwada ni a gurin nan Allah in abin da na faɗa akan su gaskiya ne Allah ka ƙara min lafiya da ƙwarin gwiwa da rashin tsoron tunkari kowane kafiri da munafiki Allah dan girman Qur'anin nan ka hallakar da makiyana na gida ko daji wallahi tallahi masallatan yan izala da wanda ya bada fili da leburan da ya nus da wanda ya miƙa bulo da mai sakin da mai tsora da mai aunawa da wanda ya taimaka da wanda ya ce sannunku da aiki da wanda ya je murna na rantsa da girman wannan alƙur'anin duk yan wutar jahannama ne da sun tuba in sun tuba wallahu ghafurur rahim Allah zai yafe su amma in ba su tuba ba wallahi yan jahannama ne Allah inna musu ƙarya Allah kakkara za mun ka rage wa addinin ka Allah inna musu ƙarya ka tozarta ni ka kunyata ni a wannan fili ka sauko man da hajijiya da hazo hazo Allah ka mun tuku tuku tuku tuku tuku tuku daga daga daga ka tarwada da a gurin nan Allah in na faɗi gaskiya a kansu Allah ka ƙara man lafiya da ƙwarin gwiwa da rashin tsoro in tunkari kowane kafiri da munafiki Allah dan girman Qur'ani nan ka hallakar da makiyana na gida ko daji Allah ka musu daga daga in gaskiya nake wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa yan izala da salaba su suka ci annabi azalimi su suka ware masallaci don su yanka annabi su suka yi rawani za su daɗa annabi jibrilu ya yayi rawanin ya rike takwabin wallahi yan izala da salabawa su suka kashe umar suka yanka usmanu suka farki ali wallahi yan izala da salabawa su suka yanka ƴaƴan manzon Allah a Karbala su suka daura wa sayyidina Maliki igiya a kunkumi su suka nemi kashe su sayyidina Shafi'i Haruna Rashid wayannan duk arnan su ne billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi an izala da salafawa na rantsa da girman qur'anin nan yaƙe yaƙen Najeriya nan duk su suka kawo shi ba kiristoci bane ba musulmai bane laifin yan izala da salafawa ne idan akwai dan izala limanin su ko ba salabe ya zo ya rantsa ba su so kawo mana fitina a Najeriya na yaƙe yaƙe ba wallahi wallahi kiristocin Najeriya ba akan kishin musulunci ne zalla suke yakin nan ba akan yan ibada da salaba za su je su kwace musu kungiyar kan na arewa gaba daya su ma kungiyar su na gurin na arewan gaba daya yan iska sun hadu da yan uwan su a gurin ina za su suna lafiya wallahi wallahi yan izala suka jawo masifan nan Allah in nayi wa izala sharri ko nayi wa izala tsagafi Allah ka yanko man da hajijiya da habo-habo, Allah ka aiko min rududdigin bala'i kamun tuku-tuku kamun daga-daga, kan na sauke ƙura'anan nan lafiya. Allah in abin da na faɗa na faɗi gaskiya kan izala da salafiya. Allah ka ƙara man lafiya da ƙwarin gwiwa da rashin tsoron tunkara kowane kafiri da munafiki. Wallahi tallahi, ɗan izala da salafa su ne arnan da annabi ya ce, da zai same su zai kashe su kaf kamar yadda Allah ya kashe adawa. kuma wallahi tallahi na rande da girman wannan alqur'ani da ibnu taymiya da muhammad bin abdul wahab da gunguzar kaduna da dan yidi basfaran da yan boko haram duk war haka suna cikin wutar jahannama billahi allazi la ilaha illa huwa a samu mai cewa yana suna cikin aljanna ya shigo ga qur'ani na rande da girman wannan alqur'anin suna cikin rubutun wutar jahannama duk wanda ya bi aqidar su dan jahannama ne Allah inna musu ƙarya ko za'ida Allah ka yanko min balbalin bala'i da masifa da hajijiya ka mun tuku tuku tuku tuku daga daga ka tarwatsa ni a gurin Allah in na faɗi gaskiya Allah ka ƙara min lafiya da ƙwarin gwiwa da rahin tsoro an tunkari kowane kafiri da munafiki Allah ka hallaka da makiyana na gida ko daji Allah in abin da na faɗan nan gaskiya ne in sauke lafiya Allah in ƙarya ne kakka bari in sauke lafiya Allah kai ne wallahu mutumman nurahu walau karihal kafirun walau karihal mushrikun Allah dan halakar da mutum da ya kwan maka halakar da ni Allah dan halakar da mutum da ya kwan maka halakar da ni Allah dan halakar da mutum da ya kwan maka halakar da ni Allah ka nuna aya Allah ka nuna aya Allah ka nuna aya zan sauke zan sauke zan sauke kun yadda arna ne kun yadda kafirai ne kun yadda yan yuka ne to alhamdulillah sai a zauna a saurari sauran bayani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima والكافر لما سبق الناس الحق والهادي الى صراطك المستقيم على ان حق قدر مدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين جماعة tsaya saurari sauran bayanai insha Allah dole za mu nema kasan mu lafiya da zama lafiya mu nema jami'an tsaro lafiya da zama lafiya da yan bokon mu da yan kasuwan mu da sauran jama'ar mu da manoma insha Allah